محمد صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم
babu fi iqati ardu sawadi wa ardu al'anwati to babi kenan a cikin wakaftar da ardun sawadi wato duhuwan kasar iraki kenan wa ardul anwati da kuma wato kasar da aka ci ta da karfi wato a ƙa'ida akwai ita akwai inda ake ce sawadul iraki wanda kusan yana daga cikin wato farko-farkon imara a duniya gabacin iraki galibi nan aka yi annabi ibrahim da sauransu haka nan dinnan suka rayu da wasu annaba ma da suke gabaninsa sannan nan aka yi irin manya-manyan dauloli irin daulolin suna maruzu nan da sauransu to ba inda larabawan suke ba inda larabawan suke yana daga nan yamma yammacin iraki amma idan kai gaba ka shiga cikin kamar biladu farisa kenan to wani wanda yake kabilu ne na ajamawa a cikinsa kabilun farisawa to wuri ne yana da yalwar ƙasa sosai kuma kamar wurin kamar kurmi ne saboda yana da yawan itatuwa an gane da tsare-tsare da itatuwa da jeji haka shi yasa suke ce masa sawadu saboda yawan duhunsa da itatuwa shi suke ce masa sawadul iraki to kuma arzul alwati shine ƙasa wadda musulmi suka shiga suka kai addini aka ki karba suka kai sulhi a sulhi aka ki karba to kaga wani dole mu fuddare ni da su ko ba haka ba suna makotanmu mun kai addini sun ki karba mun nemi mu sulhi da su a zauna lafiya ta hanyar zimma sun ki yarda da wannan to ana yaƙa su to idan sai da aka yaƙe su aka ci ƙasar da ƙarfi to yake ce ki ci ardul anwati to malamai suna sabani akan shin irin wannan ƙasashen shin wai za a raba su ne kamar yadda za a raba ganima ƙasa haka idan an ci za a raba ta ne kamar yadda za a raba ganima dukiya idan an san ba raba ta ki kashi biyar ba lillahi wa rasuli shine kumusu sannan arba'atu ahmasin arba ga to ita ma ƙasar tsatsaga ta za a yi filote a raba wa mutane ko ku a'a wakaftar da ita za a yi dan kada ƙasashe kuma su koma mulkin wasu tsirarin mutane yanzu idan su masu yaƙi na kare da musu ƙasa a hankali hankali wannan ya mutu ƙasa an ba fafuci ce ƙasa ta kuma mulkin matarsa da ƴan ƴaƴansa wataƙila ba su wuce ƙwari ba sai a wayi gari garuruwa na musulmi sun koma ƴan wato wannan wani abu ne da musamman sai da na umaru ya hukunci da shi daga baya ya ga cewa ba zai dinga raba doron ƙasa ga masu mayaƙa ba a ya faɗa ko li'ashirar musulmi na saboda musulmi da suke tafi a baya kada duk kasashe su zama mulkin mutane yan kaɗan to shi ne iƙafi ɗin wato abdul sawadi wa abdul anwati a nan aka fara wakabtar da kasashen حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا زهير بن أبي بن صالح عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى العراق قتيلها ودرهمها ومن أتى الشام مديها ودينارها ومن أتى مصر إردبها ودينارها ثم أتم من حيث بدأتم قال هذا هرم ثلاث مرات شهيد على ذلك لهم أبي هريرة ودمه يوا تجي وتدع abin da yana faruwa a duniya idan wanda bai san zantukan annabi ba zai yin shiga rudu ya kai kaban wani abu ne daban haka da sauransu to musamman ahalin jahali shi wannan hadisi yana da shi yasa shi imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul fitani kuma abu ne wanda yake yana daga cikin kaman a alamun nubuwati kaga shi a hadisin a can ina ga lafazin musulmi shi da iza ya kawo shi idan mana atil iraqu qafiza hawdir hama wa iza mana atil sham mudiya hawa dinara wa iza mana admisur irdabba hawa dinara saboda ishara zuwa ga cewa abu ne da yake tafa nan gaba dan fahimta idan sai suka fassara shi fuska biyu cewar idan iraki suka kare wato kafizinsu ma'auni ne wani mudu ne nasu na iraqin shine kafizin wadda hama suka kare kuma kudinsu suna amfani da dirhami haka nan idan sham su ma suka kare wato tiyarsu wa dinara hada kudinsu kaga shi wannan mudiya din tiya kamar ana nufin kayan abincin su kenan haka ne idan misira suka kare buhunan su su ma dai kayan abincin ake nufi domin shi dabba abu ne kamar taiki an fahimta ko wa dinara ha da kuma kudin su suka kare shi summa uttum من حيث بدأتم قال هذا هذا ثلاث مرات ثم أتم من حيث بدأتم ثم أتم من حيث بدأتم kuka koma ta inda kuka faro wannan wato ma'ana lokacin an faɗi wannan sannan duk waɗannan ƙasashe musulunci bai shige su ba an fahimta suna hannun kafirai suna kan kafirci iyakacin musulunci ya jiziratul arabi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a lokacin kamar suna kafirai harbiye ne to ma yake ke ga musu wa'annan za su shigo musulunci kaga idan suka shigo musulunci sun kare dukiyarsu inda yake cewa umurtu wal qatilan nasa a ta shahadu Allah ilaha illallah wa anna rasulullah to da misra din nan da sham da iraki duk za ku ci su da yaki da baki daya za su kare ba dama ku taba dukiyarsu ko ku taba rayukan ko ku taba abincinsu saboda sun shigo cikin musulunci ɗaya ke da wannan fassara ce ɗaya amma mashahuriyar fassara da aka fi ambin nan da ita ka kuma wannan ya faru ko sun musulunta sun karɓi musuluncin a lokacin an faɗi wannan iya musuluncin da wuce cikin jaziratul arabi ba ko ma a ce cikin hijaz kawai ko ba haka ba na ce ko ba haka aka yi ba to kuma daga baya ba an karɓa ba dukkan wa'annan sun shigo musulunci gaya sun kare wannan dukiyoyi nasu to kila kuma a'a wato lokaci na tafe bayan kun ci wa'annan ƙasashe ake magana abinda kuke karɓa a gurin su na jizya da na haraji to yana nan tafi za a fi ƙarfin ku a kansu shine a shi yasa shi imam musulmi ya fitar da shi a cikin kitabul fitani yana lokaci na tafi lokacin da rumawa da ajamawa za su danne wannan al'ummar su fi karfinsu abinda suke karba a hannun kafirai na jijiya da haraji ya zama na ya fi karfinsu saboda kafirai kuma rumawa da ajamawa sun ci duniya ya zama na cewa sun wannan abun da kuke karba na jiziya da haraji da kuma yanzu an tsare muku shi ba da muku sun masa wannan fassarar ta fi shuhura ita ce ta zama ma shuhuri a cin abin nan ashe kaga wannan ya nuna mana wannan hadisi yana mana wannan mulkin mallaka da muke ciki na ɗaurorin kafirai kuma rumawa ɗinan turawa kenan ka sani abinda suka ci kenan idan galabatin rumu ala duniya shi ne ma'ana rumu wal ajamu da rumawa da ajamawa idan suka rinjayi duniya ya zama na abin da kuke da shi na mulki akan duniyar da Allah ya muku buɗe-buɗe albarkacin annabi to kuma ya zama na an hana ku wannan ɗan kuma ba dama ku cin masa kaga shi ne zancen da ake yi kaga wannan ya nuna kenan cewa shi a fitar da shi nan a cikin wajen abu dauda da ya kawo ya nuna cewa wato wakaftar da kasashen da aka yi da aka ci za a wakaftar da su ne amfanin da ake samu sai a zuwa dinga kawo shi ga musulmi ana ba su a gwargwadon masalihu gwargwadon kowane matsayinsa shi yana tabbatar da cewar wakaftar da su ɗan ake allah sai an fahimci wannan matsala ma'ana ita ƙasa ta wannan ƙasashe idan an ci ba tsatsaga ta za a yi a fitar da humusin filayen da gonakin a ba da shi ga baitul mali ba sannan sauran kashi hudu cikin biyar kamar da yadda ake ganima to haka za a yi yawwa a kamar yadda yake a ganima ne a yanzu yana nan wannan asalin idan dukiya ce kuɗi ko tufafi ko dabbobi a yanzu haka za a yi ko makami amma ƙasa wakaftar da ita ake yi shikenan sai a ɗora wa masu gonaki duk wanda ya noma kaza to muna da harajin kaza a kansa duk wanda yake da gida kaza akwai harajin gida na kaza zai dinga ba mu shekara wakaftar da gida abin da aka karba din nan to idan wayanda suka bude kasar asali suna nan za a dinga ba su albashi a ciki sannan kuma a ciki za a dinga biyan ko malamai ko limamai ko alƙalai ko umane ne duk dai ma'aikatar musulmi da a ciki za a dinga shine ta zama wakafi alal musulmi ne kenan to alisa an gane
sun mahuttun min haisu ba da asu kuka koma inda kuka dawo wato ba za a hada dinu gariba wasu ya udu gariban kama ba da'a inda kuka fara din nan da kun mallaki duniya an mallaka mu ko ina a bayan a farko can kuna almajirai miskinai mabukata makaskanta Allah ya ɗaukaka ku da manzo Allah ku ci duniya to kuma za ku koma wannan matsayin
kala haka abin da ka gani yanzu babu wani abin mamaki a ciki ko yawa قال هذا خير ثلاث مرات حسو uku yana nufin wato wato summa uttu min haisu bada'atu summa uttu min haisu bada'atu summa uttu kuka koma inda kuka fito kuka koma inda kuka fito ya zama da musulmi ma wai kunya yake ji ko yana jin tsoron ya ce shi musulmi ne bayyanar da musulunci da ba haka ake farko to yanzu ma an koma haka sai ka je gurare da yawa zaka san haka
shahida ala zalika lahamu abi huraira ta wajen jinin abu huraira da tsokar jikinsa suna shaida cewa manzo Allah ya faɗi wannan sallallahu alaihi wasallam hadathana ahmad wa hambali hadathana abdurrazzaq hadathana mu'mar an hammam ibn munab bihin kala hadha ma hadathana bihi abu huraira wannan shine abinda abu huraira ya zantar da mu da ruwayarsa daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah yace ayyuma qaryatin ataytumuha wa antum biha فصامكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإنه مطهى لله وللرسول ثم هي لكم يا duk wata ƙasar da kuka zo mata ba tare da yaƙi ba kuka sulhu da shi ku zauna a cikinta fasa hamukun biya to a ciki za ku dinga samun rabanku na na na na na a da'i da za a dinga muku shine albashi da za a dinga biyan ku a cikin harajinta da kuma cikin wato dukkan jizyatin za ku dora a ciki za a dinga ba ku kaga dai wannan ya nuna dai wakaftar da kasar sai amfanin ta za a dinga karba za a dinga karba ana kuma bai wato su musulmi wa ayyu ma qaryatin asatallaha wa rasulahu fa innakum to duk kasar da ta kangare wa Allah da manzon Allah to kaga wannan kun ci da karfi kenan to wannan humusin ta ya tabbata ga Allah da manzon Allah summa hiya lakum wato humusin ta na Allah ne na manzon Allah ne summa hiya lakum sannan kuma ita kasar ta zamo taku ce ko dai a fassara wanda suka ce a wakafta irin su imamu na maliku da sauransu to shi kenan ta zama wakaci gare ku ko kuma wanda suka ce a ita ma ƙasa ta hammasu za a hammasa ta kuma a raba ta kaman ganima to sai a raba a yanyin ƙasar a rarraba mutane fulote da gonaki a cikin kenan باب في أخذ الجزية باب رقى الجزية حدثنا العباس بن عبد العزيز حدثنا سهل بن محمد حدثنا يحيى بن أبي قائدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أنس بن مالك وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن وليد إلى كذل الدومة فأخذوه فأتوه به فأقل له دمه وساله على الجزية وتهنى بيو أسن بن عمر يا كربادك أنس أم مالك مرفوعا sannan kuma ya karba daga Usman bin Abi Sulaiman shi ko mursala domin Usman bai faɗi sahabin ba gashi ko ba sahabi bane shi kai tsaye ce annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ya tura Khalid bin Walid zuwa ga Ukaydir da mutul jandal ita da mutul jandal tana nan kasa ce a arewacin Hijaz kusa da Tabuka ala hududi Sham tana nan kaman bakin gaban ruwan Bahar Maliya dinnan amma wajen Kulzum can inda ya hade da kasar Sham wannan Bahar Maliya nan an fahimta to tana nan ita wannan kasar Ukaydir din kasa ce ga su Larabawa ne amma kuma Kiristoci su ne wanda mai risala yake faɗin su nasarar arabi irin su irin su majiraniyawa da sauransu ga sun larabawa ne amma kuma kiristoci saboda haka manzala ya tura zuwa gare su ya tura hali zuwa uka jiro din nan shikenan suka kamo shi uka jiro amma ce in kun kama shi kako kashe shi kako kashe shi saboda haka suka kamo shi suka zo da shi ga manzan Allah manzan Allah ya tsare jininsa bai taɓa shi ba bai kashe shi ba aka sulhi da shi aka akan jizya cewa zai dinga kawo jirgiyar mutanen ƙasar sa uka jiro ga baki ɗaya duk shekara kowane mutumin da yake namiji ya baligi ne to kuma a dinari ɗaya duk shekara hakan nan zai dinga kawo su uka jiro ɗin nan to kaga ashe ana karɓar jirgiya daga na farko dai daga ahalin kitabi kamar yadda zai bayani daga yawa ahalin kitabi kamar yadda yake a cikin nassin alkur'ani saboda su wannan nasara ne ko yawa sannan kuma ana karɓar jizya daga larabawa don akwai wanda suke cewa ba a karɓar jizya daga larabawa a da larabawa da ajama duk ne kawai abin da ake duba kafiran ne shi ke na karɓi jizya daga gare su حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل هالل يعني مهتلما دينارا أو عدله أو عدله من من المعافرين المعافرين ثياب ثياب تكون باليمن to shi nan mu'azu dan jabalin wato yaje annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tura shi kasar yaman ya hore shi ya karbi dinari daya shine jizya ga dukkan wanda yake baligi da namiji ya balaga to jizyarsa dinari ɗaya ne a shekara ko kuma ya karba abin da ya daidai da kimar dinari ɗaya na tufafi mu'afiri ita mu'afira ɗin wato su ne kamar misali factory ɗin saƙar tufafi a ƙasar yamma mu'afiriyawa ƙabila ne su ne masaƙan tufafi to shi ne ce siyabin ta kone bil yamani to ko dinari ɗaya ko kuma kimar tufafi dinari ɗaya na mu'afiri حدثنا النفيلي وحدثنا أبو معاوية معاوية حدثنا العامش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله شيما عليه دي وسلم مثله قال يكفئر وانشن دي رواية سما حدثنا عباس بن عبد العزيز حدثنا عبد حدثنا عبد الرحمن بن هاني هانئ أبو نعيم النخعي أخبرنا شريك عن إبراهيم بن محاجر عن زياد بن هدير قال قال علي لئن- علي قال علي نعم لئن بقيت لنصارى بني كغلبة لا لأقتلن المقاتلة ولا أسبي ولأسبين الذرية فإني فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على ألا ينصروا أبناءهم to shi nan ziyadu bin hudayr ne ya ruwaito wannan ruwaya ga ta nan daga sayyidina ali amirul mu'minina yake cewa idan har na wanzu har zuwa lokacin Allah ya rana lokacin da zan yaki banu ta galiba to zan zan kashe mayakansu duk wanda suke yakan mu zan kashe su a cikin su kuma zan ribace ƴaƴayensu da matansu zan bautar da su kenan ni na ni da kaina ni na rubuta takarda tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba za su nasarantar da ƴaƴansu ba kala abu dauda وهذا حديث منكر kaji magana kenan wannan ruwaya malaman hadisi ba su karbe ta ba ko kankane in بلغني أنا أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث ji abu dauda إنكارا ya ce, شديدا na samu labarin shugabanmu shine ahmad bin hanbalin yana inkarin wannan hadisi wannan ruwaya mutuka da gaske kuwa قال أبو علي Mhm.
ولم يقرأه أبو داود في الأربعة الثانية to a cikin arzi na biyu da ya karanta abu dauda shi abu dauda da ya karanta da ruwayoyinsa gaba ɗaya ya bi shi tun daga farko a ƙarshe biyu na farko ya bi shi na biyu to a na biyun ma shi sa masu ya aje wannan ruwaya saboda dai kaga cewa dai shi wato la ikira hafiddini ba a tilasta mutane akan addini yale su ake yi kawai magana ce ta ko su musulunta ko a sulhi da su idan suka kangare mana ne muke fiddare ne a tsakaninmu da su mhm.
نعم
Oh, حدثنا مصرف بن عمرو اليامي حدثنا يونس يعني ابن بكير حدثنا- حدثنا أصباط بن نصر الح- الحمداني.
الحمداني عن مم.
إسماعيل بن عبد الرحمن القريشي مهم.
عن ابن عباس قال mhm.
صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة Mhm. النصف النصف في سفر والبقية والبقية في رجب يؤدونها.
يؤدونها إلى المسلمين Mhm. To shi وعفو kenan wato ma'aikin Allah in ji Abdullahi bin Abbas ya yi sulhi da mutanen Najirana. Nasara ne a kan cewa za su dinga bada wato set na tufafi dubu biyu duk shekara shine alfai hullatin. San- Za su dinga bada rabi shine set dubu kenan a cikin safa. sannan su ba da eh, sauran kuma shine bisifi na biyu shi kuma a cikin rajab za su dinga ba da ita ga musulmi wa wa salasina dir'an وأول ثلاثين درعا wa وثلاثين salasina فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها Mhm.
والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو قدرة Mhm.
ألا ألا تهدم لهم بيعة Mhm.
ولا يخرج لهم قص ولا يبتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا Aw ya- أو يأكل الربا to shi kenan wato eh, da sannan za su dinga ba da aran sulke guda talatin dawakai talatin raƙuma talatin eh, da kuma wato wato eh, abinan kowane nau'i na makami da suke da shi za su dinga ba mu aran guda talatin za su dinga ba musulmi na ƙasarsu ya bazu na biha wanda za su dinga fita yaƙi da shi kuma su musulmi idan har wani abu ya faru da kayan nan da su waɗannan mutane suka bayar aro su musulmi su ne da biya za su biya su wannan kayan aro ne shi ko shi ko aro da ma abu ne da wanda yake ake ake biya in ya halaka an fahimta ai da minu da laha hatta ya rujuha alaihim har sai sun dawo musu da shi yana nan asararsa in an yi asararsa akan su yake sai sun dawo musu da kayan su amma za su ba da aron wannan ne in kana bile mani kaidun auga da ratu idan aka samu wani wato shirin yaƙi daga su yamanawa da aka yi sulhi da su suka ɗauki makami akan musulmi to wannan mun shaɗantawa wato wato mutanen najirana ko cewar wato abin nan za su ba da aron wannan ga musulmi haka manzo Allah ya rubuta a cikin sulhi da aka yi da su za su ba duk sanda musulmi suka bukata an kawo masa hari to za su ba da akalla waɗannan abubuwa aro an fahimta yawwa amma in ka da bile mana gadarin kenan in yaƙi ya taso a yama shine aka ɗora musu za su ba mu aron wannan mu kuma abin da yake kama ba za mu taɓa cucinan su ba duk wuraren shine bai atu kenan wurin da suke ibadun su ba za mu taɓa ba sannan kuma ba za mu kori wani ko malamin su ko limamin su da yake ibadar tasu a ciki ba za mu fitar da shi ba za mu kashe shi ba sannan kuma ba za mu fitince su mu raba su da addinin su ba a muddin dai ba su farar da wani mugun abu ba idan suka ci amana suka karya alkawarin da muka yi da su to kuma wannan zance au ya kudin riba ko kuma su ci wato riba to ko dai riba ne ko ribaka haka ya zo a cikin ruwayar mai ashifa ribaka malami ya kudin ribaka wato ribaku igiya kenan to abin da ake nufi da igiya wato shi alkawarin da muka yi da su kamar wata igiya ce da muka ɗaure kanmu da mu da su a cikin wani sharaɗi idan suka sabo na alkawarin kamar sun taune wannan igiyar ne sun cinye ta saboda haka sun karya alkawarin kenan to ka gani Allahu a'lam to jina babun fi ahadin jizyati min al-majlis babun karbar sai ce kala abu da ku qala abu dawud idza naqadu ba'd ma shturita alaihim faqad ahadathu shine idan suka warware sashin abin da aka shaddanta mu shine sun farar da wani abu din babu fi ahadul jizyati min al majusi babun wannan babu kira cin karbar jizya daga majusiyawa saboda shi ma malamai suna sabani su majusu abadatul ausani kenan wannan maguza masu bautar wuta ko masu bautar gumaka ko duwatsu ko abin da ya kama da wannan shi nassin alkur'ani ya zo da karɓar jizya ne a cikin ahalli kitabi a cikin ahalli kitabin nassin kitabun lahi ya zo da karɓar jizya amma bai faɗi sauran kafirai daga maguzawa ba an fahimta ai to shi ne suka buƙaci su yi babi a kan haka ɗin domin a tabbatar sai sa malamai suke saɓanin a cikin haka a gani saboda rashin ruwan nake haddasa Ahmad bin Bilal al-Wasiti haddasa Muhammad bin Bilal عن عمران القباني عن أبي جمرة عن ابن عباس قال إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية كالاني واتو سو متانا فارسا واتو فارسا واكينا لوكتن دا annabin su ya koma ga Allah to kataba lahum iblisu almajusiyya da shi kenan iblis shi ya tsara musu wannan majusiyanci shine shi ne wannan yana nuna cewa ne su farisawa da kuka ga ana karɓar jizya daga wurinsu ba wai dalili ne akan cewa ana karɓar jizya daga magoza ba a hakika su ma farisawa a halin kitabi ne suna da annabi barin abin suka wato wannan annabi na suka iblis ya tsara musu wannan majusiyancin yawa saboda haka su ma dai ahalin kitabin ne dai ma'ana inda ga shi an faɗa annabin su ko an ce annabin su حدثنا مشهد بن نصر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع برجالة يحدث عمرو بن عوف وابو الشعباء قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس ني واتو انا سكرتري لمعاوية نا نا جزء بن معاوية عم الأحنف إذا جاءنا كتابه a yayin da ya abu marƙabla mawujihi bi sanadin yawa wasiƙa sai na umar ta zo mana wato kamun ya rasu da shekara ɗaya ya ce kudu kulla sahirin kashe duk matsafi wa farriku bayna kulli zi maharamin min al majusi sannan ku rabe tsakanin dukkan muharrami da muharramarsa in suka yi aure saboda kafirci ba su san wala tankihu ma na ka aba hukum din nan ba da wannan ayar ba santa ba saboda kafirai ne su ka gani to saboda haka nan ya zama ce mutum ne yana auren kanwarsa ko yansa ko yar uwar mahaifinsa ko yar uwar mahaifinsa ko wata muharrama dai ta sa a musulunci yau wato ku raba tsakanin su wan hauhum an ramzamati an zamzamati eh sannan ku hana su wannan zamzama da suke yi wato zamzaman nan mu yanzu anan ana yin ta kafirai ɗan kiristoci idan aka ajiye abinci za a ci to sai an ɗan yi wasu 'yan maganganu haka ƙasa ƙasa ko ko ba ku sani ba ko nan ba ku sani ba to amma mu duk mun sani saboda mun taso a cikin su mun san irin al'amuran su da yawa in za su ci abinci sai sun wa abincin wani zamzama shine wani gunguni shine zamzama wani gunguni su wasu 'yan maganganu har a halin yanzu da yake ita kasar nan kasan mishin ne suka kafa ta yadda take yanzu idan ka shiga wurare da yawa irin wajen sojoji da yan sanda da waye a wurin training ɗinsu da waye da sauransu har yanzu ana irin wannan abubuwan su kansu makarantun da mutane da yawa suke kai 'ya'yansu domin wasu samu good education haka ake cewa yawancin makarantun nasu wallahi ana wannan asibitan nan idan kun je yanzu irin asibitan nan da suke ta karɓa kuɗin na kafiran nan international din nan idan sun zo da safe saboda kafirci suna kano fa amma wallahi su sun yi wannan abubuwan kamun su fara aikin su na abin nan saboda mu ba mu san kanmu ba ba mu da kishi ko wallahi mu kuma musulmi kullum yana cewa ba bambancin addini to su dai sai sun yi zamzama tukunna to ka gani to haka umaru ya ce to ku hana su wannan zamzama fa kulla faqatal na fiyomin salasata sawahira muka kashe matsafa guda uku وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله يوا muka raba duk wani ba majusi da yake ke muharramarsa a littafin Allah ko da shi addinin sa ba muharramarsa ba ce wasana ba'aman kafiran to shikenan muawiyatu da nake sakataren sa jazu kai bin muawiya da nake sakataren sa a iraki nake ma sakatare yake faɗa ce sai abinci mai tarin yawa yasa akai abinci fada'ahu sai gayyace su manyan su wato abin nan din maguzawan fa'are da saifa ala fakhizai ne ya zauna tukuna kamar da abinci gashi an sufura guda sai ya tsora takobi a nan dinsa bayan dama duk mun hana su zamzama shikenan ya tsora takobi a nan dinsa ya ce to ga abinci nan a ci na ga wanda zai zamzama ada su ya faɗa ba an riga an gaya musu ku daina wannan mun hana daga yanzu inda in mutum zai yi a can cikin gidan cikin aikinsa amma ko tarurruka ko makarantu ko wane ne mutum ya yi wannan a wurin da yake public to za mu kashe shi amma hana daga yau mutum ya yi a cikin ɗakinsa da hana shi bai zai kanata fa'akalu wa lam yuzanzimu a ta muke da su ne ai suka cin ko ba su wannan gungunin da suke ba wa'alai irin wannan shine wato abin nan zargi ali ba zargi su ne sai aiki duk mutanen da ake cewa an gauta musulmi an gauta su ki daukan azumi to saboda haka nan ranar sallah sai ya shirya abinci duk wanda yake irin shugabannin masu wannan ya ce ku zo mu ci abinci shi ma ga ranar ta kofin ginda ya san ta kofinsa saboda haka mu ga wanda zai ce ba zai ci ba kuma dole su ci a wannan lokacin saboda akwai saduwa ta sarauta hakan nan za su karya azumi in ma suna yi da yaushe wannan shine abu na gu wa alakau ba ku gani ba abin da an gane an gane na ji kun shiru ne an ku zama na sarki su su haka yi dinga yi ya an fahimta ka gani
wa alakau wikira bagalin sannan ka gani nan suka ajiye wa shi jiz'u dan muawiya wukira bagalin wato kayan kaya guda wato laftun da za a yi wa alfadari au kuma alfadaru guda biyu na azurfa suka dinga tara kudin jizya a nan gabansa walam yakun umaru akhadha aljizyata min almajusi to umaru bai so ma karbar jizya daga majusiya ba hatta shi da abdurrahman bin auf anna rasulullahi sallallahu alaihi ya ba da shi da ce ma'aikin Allah sallallahu ya karbi jizya daga majusawan hajara kasa ce a cikin yaman yawa akwai majusiyawa a gurin
حدثنا محمد بن مسكين اليماني حدثنا حدثنا يحيى بن حسان حدثنا هشيم كم بشير أخبرنا داود بن أبي هند مم.
عن أشير بن عمرو مم.
عن بدالة بن عبدة عن عن ابن ابن عباس عباس قال مم.
جاء رجل من الأسبريين من أهل البحرين وهو مجوس أهل حجر إلى إلى رسول الله صلى الله عليه ثم وسلم كف عنده ثم خرج فسألته فسألته.
ما قضى الله ورسوله فيكم قال قال شر مم.
قلت ما مم.
قال الإسلام أو القتل مم.
قال وقال عبد الرحمن بن عوف قبل منهم الجزية مم.
قال ابن عباس فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا ما سمعت أنا من in الأسبزي ji abdullahi bin abbas ya ce wani mutum daga asbabiyawa arna ne wato na- na hajara su ne wahun majusu ali hajara daga cikin ƙasar bahrain Ah, su- ya zo wurin ma'aikin allah kamar wakilin su ne ya shiga ya zauna tare da ma'aiki sannan ya fito sai ya tambaye shi me manzon allah ya hukunci a cikin ku shine na qadallahu wa rasuluhu fikum kala shi wannan mutum wannan allah sai ce sharru kuntu sai na ce ma menene abin da kake nufi da sharri kala shi kenan sai wannan mutum ce al-islamu wai ko dai musulun musulunta aul qatl ko kuma kisa ko ya kashe ka gani ko musulunta ko a yaƙe mu kala to abdullahi bin abbas ya ce shi ko abdurrahman bin auf ya ba da labarin cewa manzo Allah ya karbi jizya daga gare su ya sulhu da su kenan akan jizya to sai ibn abbas ne yake to sai duk- sayyidina umar da duk sahabbai sai suka riko da zancen abdurrahman bin auf suka bar zancen da na ji daga wajen wannan asibiti ne ko a haƙo da a karɓi zancen sa inda kai ɗan abbas ai ba kai ne ka ji ba kai tsaye daga annabi saboda haka isnadin ka za ku matsala sai asibiti ne a tsakani